بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا أشرند شدق وتا شاتيا shekara ta 1432 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da 24 ga watan goma shekara ta 2011 a lissafin turawa wannan shine darasinmu na 23 a cikin wannan sura mai albarka suratu an-nisa idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta casa'in da biyu faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu hayya zuwa ƙarshen aya muka yi bayani akan hukuncin kisan kai amma na kuskure da nau'o'i na kisa muka bayani akan shibhul amdi da da qatlul amdi da qatlul khata a yau cikin taimakon Allah za mu tashi ne akan gabar da take magana akan kisan kai da mutum zai yi na ganganci da gangan wani ya kashe wani to sai Allah ya ce mi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan shine at-ta'ammud daga al'amdu ne abinda aka yi shi da gangan ana sane ba uzuri to duk wanda ya wannan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakonsa wutar jahannama kuma yana mai kaddarawa dawwama a cikin wutar jahannama din bi kufrihi wartidadihi saboda kafircin da yi da kuma ridda da yi wa ghadiba Allahu alaihi wannan ma bai isa ba Allah ya yi fushi da shi mai kisan kash- kai da gangan Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya tsine masa albarka wa adda lahu azaban azima kuma Allah ya tanadan masa azaba mai girman gaske la'anar ubangiji tana nufin a tardu wal ibadu an rahmatillah a kori mutum a nisantar da shi daga rahamar ubangiji gaba daya kenan duk wanda ya kashe wani da gangan da ganganci to sunansa la'ananne kuma sunansa ya yi nesa da rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah kiyaye mu um, abdullahi dan abbas Allah ya masa rahama kamar da imam ibn kasir ya kawo cikin tafsirinsa a gargashin wannan aya din shi yana da ra'ayin cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan ko ya tuba Allah ba zai karbi tubansa ba ko ya tuba Allah ba zai karbi tuban shi ba ya zo a riwayar Bukhari daga Abdullahi ibn Jubair yace ikhtalafa fiha ahlul Kufa malaman Kufa sun yi sabani akan wannan matsala din sai na dauki abin hawa na hau abin hawa har zuwa gurin Abdullahi dan Abbas na tambaye shi yaya labarin wannan matsala ta wani ya kashe wani da gangan saboda matsala ta jini annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce riwayar bukhari awwal ma yuqda بين الناس يوم القيامة في الدماء abu na farko da Allah zai fara hukunci a kansa a kiyama abu na farko da Allah zai fara bincike da hisabi a kansa ranar tashi alkiyama harka ce ta jini ba zai fara tambayan komai ba harkar jini zai fara yi wanda ya zubar da jinin wani to da su za a fara lissafi a wannan riwaya Abdullahi dan Abbas aka tambaye shi akwai wani rangwame sai ya ce ai wannan aya wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajzahu jahannamu khalidan fiha hiya akhiru ma nazala shine karshe ita ce karshen abin da ya sauka akan bayanin kisan kai kuma wa ma nasakha shay'un ba abin da ya goge ta haka Imam Bukhari ya rubuta wannan riwaya cin Sahih Bukhari hadisi na 4590 daidai ya ce shi ne abu na ƙarshe da Allah ya saukar kuma babu wani abu da ya soke ta a riwaya imamu tabari da isnadi mai kyau an tambaya Abdullahi ɗan Abbas yaya wannan aya Allah ya ce khalidan fiha wanda ya kashe mumini da gangan zai kaddara ma dawama har abada a cikin wutar jahannama abdullahi dan abbas yace yi haka take lam yasakha shay ba abin da ya goge ta aya haka take babu abin da ya shaɗe ta to akwai wani bayanin wanda ba wannan ba wanda aka jawo masa wasu ayoyi da zamu zo mu karanta nan gaba kadan jumhurin malamai waɗanda ba abdullahi dan abbas din ba sun saba wa wannan ra'ayi na dan abbas wasu suna ganin cewa idan mutum ya yi kisan kai din ko da da ganganci in dai har ya yi nadama ya tuba to ai allah zai karbi tubansa shi abdullahi dan abbas an faɗa masa kamar ayar da ta zo cikin suratul furqan da Allah ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا سي الله يقول إلا من تاب wannan ayar ya za ka yi Allah ya lissafo manya-manyan laifuffuka bayan Allah na kwarai su ne waɗanda ba sa kisan kai wacce Allah ya haramta la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi sai da haƙƙi na shari'a Allah shi duk wanda ya wannan zai gamu da azaba da ukuba yayi laifi ya saba ubangiji yudha'afu lahu al-azabu yudha'af lahu al-azab za a ninninka masa azaba yawmal qiyamati a ranar tashin alkiyama wa ya fihi muhana sannan za a sashi cikin wannan wuta din yana kaskantacce ya dawwama a cikin wuta sai Allah ce illa man taba sai dai wanda ya tuba ko ka ce banda wanda ya tuba to ya abla dan abbas gashi kuma Allah ya ce sai dai wanda ya tuba idan wannan aya cikin suratul baqara ba ta yi bayani akan tuba ba to cikin suratul furqan ta ce illa man taba sai da wanda ya tuba ya za a yi sai ce ba matsala ya ce wannan aya ɗin da kuka kawo ta cikin suratul furqan abin da ya faru shine a lokacin jahiliya ne wasu mutane mushirkai suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su musulunta sun tuba zuwa ga Allah suka ce da manzo Allah innal ladhi tad'una ilayhi la hasanun lalle abin da kake kiran mu zuwa gare shi ya manzo Allah abu ne mai kyau to amma law tukhbirna ina ma da zaka ba mu labari ka warkar da mu anna lima amilna kafara ayyukan da muka aikata na da na barna mun yi kisan kai mun sha giya mun yi barna mun yi ta'addanci ina ma da za ka ba mu labari abinda muka aikata shin akwai kafara za mu iya tuba Allah ya karbi tuban mu shikenan tun daga abin da muka aikata to shine wai Abdullahi dan Abbas yake cewa dalilin saukan wannan aya ta suratul furqan kenan kun san dama malamin tafsiri ne yace to kun ji asalin saukar ayar kafirai ne sun yi barna sun yi ta'addanci suka zo gurin manzon Allah suka ce sun tuba kuma cikin abin da suke sun yi kisan kai suka ce to yanzu dan sun tuba ma kuma Allah bai yafe musu ya akai shine Allah ya saukar da walladina la yad'una ma Allah ilahan akhara ba sa kiran wani tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi ba sa kisan kai wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba sai dai wanda ya tuba kaga wannan aya din ta sauka ne akan waɗancan ainihin wato mushrikai yace fa hadhihi li ulaik ai wannan aya din ta cikin suratul furqan ai ta shafi waɗancan mutanen ne ba kai da kake musulmi ka sani Allah ya haramta ai kisan kai ba jahili ba ba da jahilci kai ba kana sane da imaninka da komai amma saboda son zuciya ko neman mulki ko kuma an biya ka kuɗi ko ko ko ko gashi nan dai kawai aka sallama maka shikenan ka je ka ɗauki ran wani ka kashe shi abdullahi dan abin ce ya ce ba tuba ba wani tuba kurin dan wuta ne kai ya rike wuta sosai ya ce wa amma lati fi nisa'i farrajulu idza arafa al-islam wa shara'i'ahu thumma qatala fa jaza'uhu jahannam yace wannan aya da muke ciki ta suratul nisa'i matukar mutum ya san musulunci ya san shari'ar musulunci ba da jahilci ya kisan kan nan ba ya je da gangan ba wai bai sani ba fa ya kashe wani to gaskiya dan wuta ne ba wani magana tuba in ji abdullahi dan abbas ban sani ba ko kuna fahimta ta zaid bin sabit yake cewa yayin da Allah ya saukar da wannan aya take cikin suratul furqan wanda muka faɗa walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar yace gaskiya taushin ayar ya burge mu sai muka ji tana da taushi wanda ba sa kaza ba sa kaza garshi sai aka ce sai wanda ya tuba sai muka ga shi akwai sauki ko mutum ya yi kisan kai da gangan ma in ya tuba Allah zai yafe masa Zaid bin Sabit sai yake cewa falabisna sab'ata ashhurin muna zaune wata bakwai tana cika thumma nazalat al-ghaliza ba'da layyina sai aya mai taushin wato mai kaushin mai tsatsauran hukunci sai ta sauka sai ta shafe mai taushin kaga kenan zaid bin sabit yana ganin cewa wannan aya cikin suratul nisa'i ta share cikin me suratul furqan fa nasakhatil layyina sai wannan ta cikin suratul nisa'i sai ta share ta cikin al-furqan din inji zaid bin sabit Abdullahi Abba zai ce zan da ta kara muku tilka ayatun makkiya waccar aya ta cikin suratul furqan ayar makka ce wa hadhihi madaniya wannan kuma ta madina ne a ƙarshe ƙarshen rayuwar annabi fa ta sauka wannan ayar da muke cikin suratul nisa'i yace walam yansakha shay babu abin da ya share wannan aya kawai man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha har abada dan wuta ne matukar ya kashe mumini da gangan kuma ba wannan ba ma wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima to amma kamar yadda na gaya mana kun san matsaloli irin wani ana samun sabani wasu kuma malaman sun saba masa sun saba wa Abdullahi da Abbas sun ce ba su goyi bayansa ba akwai waɗanda suke da ra'ayin kamar jumhurin malamai cewa qatilu la'amdi lahu tauba wanda ya kashe mutum da gangan suka ce zai tuba kuma Allah zai karɓi tubansa suka ce gashi Allah ce wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada Allah ce ni ina yafe wanda ya tuba ya yi imani ya aikata aiki na kwarai sannan ya shirya cikin suratu taha ga wacce aya kuma da Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya yafewa wanda ya mutu yana shirka da shi amma duk wani zunubi da ka sani wanda ba shirka ba idan ka mutu da shi Allah zai iya yafe maka to yanzu wannan kisan kai shirka ne suka ce ba shirka ba ne suka ce to shi ma yana cikin wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha'u liman ya sha'u kamar yadda aka ruwaito sufyan ibn uyayna yana cewa abinda ake nufi da wannan aya din idan mutum bai yi kisan kan ba idan ka zo karantar da mutum bai yi kisan kan ba to sai ka ce da shi babu tuba fa in ka kashe wani babu tuba amma idan ya riga ya yi kuma sai ka ce da shi ya tuba sai ka ce da shi ya tuba kenan ayar tana cikin ayatul wa'id ne kenan aya ce da take magana akan narkon azaba ta tsoratarwa ce firgitarwa ne kafin mutum ya ce ba tuba amma in ya riga ya yi kuma sai a ce ya iya tuba kuma ruwaicin wannan magana din kamar da wasu suka faɗa daga Abdullahi dan Abbas wata riwaya cikin riwayansa sannan akwai hadisin da ake kafa hujja da shi manzo Allah ya zo yake ba da labarin wani bawan Allah Imam Ibn Kasir ya kawo kisra a cikin tafsirinsa mutumin nan da ya kashe mutum 99 Imam Nawawi ya kawo hadisin cikin Riyadus Salihin a babu tauba wani bawan Allah ne saboda barna a duniya bai taba aikin komai ba shi sai kisan kai ya kashe dan adam dan adam mutum 99 ya je ya samu wani malami ya ce da shi akara makallahu fa halli min tauba ko da ke ba malami ya samu ba an ce abid ne mai bauta ya samu kun sa akwai mai bauta kullum yana bauta bautar mutum ba shi ke nuna cewa shi malami ba ne ko ba ka ba ne akwai wanda suna yawan sallah yawan zikiri yawan salati ha yawan kaza yawan kaza yawan karatun qur'ani yawan salatin annabi yawan waye wannan ba shike nuna cewa mutum malami bane to shi wannan bawa Allah da ya kashe mutum 99 sai lallaba ya tafi gurin wannan mutumin abid mai bauta sai ce akramaka Allah ina zo neman fatawa me ya faru yace na kashe mutum 99 mi'atun illa wahida dari ba daya fa halli min tauba yace yaya akwai tuba ni na zo ne in tuba sai wannan bawa Allah ya ce tab mutum casa'in da tara ai babu kai ba tuba yi ya ce ba tuba ya ce kwarai kuwa ba zan tuba ba kwata-kwata Allah bai zai yafe mun ba ai ba tuba sai ya ce to bari in kammala na ɗarin da kai eh ya zame shi ya make shi ya kammale na ɗari cap cap yace tunda babu tumato ba gwandan cika lissafi ba to a karabu da lamari na imani bai gaji ba sai sake tafi a gurin wani malami to anan alwayar aka ce malami mai karatu mai ilimi sai yace da shi akaramaka Allahu kaji kaji abin da ya faru na kashe mutum 99 na je gurin wani malami na ce akwai tuba ya ce ba tuba na kammala da shi yanzu na sake dawowa wurinka yaya akwai tuba ko babu shikenan sai wannan bawan Allah sai ce tab wa man yahulu bainaka wa bainat tauba yo waye ise shiga tsakaninka da tuba tuba kai za ka iya tuba kwarai da gaske za ka iya tuba ya ce to ya zan yi to ka ce saboda ilimin sai faɗa haka ka iya cewa kuma saboda wani abu ko ba ka bane sai ce to kaga abin da zaka yi ka tattara ka bar garin nan da kai wannan kisan kan kashe mutum 99 ka tattara ko kashe mutum 100 ka fita ka bar garin ka koma wani gari wanda ake ibada da bautar Allah tabaraka wa ta'ala idan ka koma wannan gari shikenan ka je kai ta ibada kai ta tuba ka ta salati kai ta karatun qur'ani har Allah ya dauki ranka shikenan ka tuba Allah zai karba bawan Allah ya kama yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai da ya raba garin gida biyu ya kusa ya shiga wancan garin bai kuma shiga ba ma'ana ya yi tafiyar rabi ya zo rabin shi ya bar garin su rabi kuma ya kusa shiga wancan garin rabi kawai sai mutuwa ta zo masa sai fadi ya mutu yana faduwa yana mutuwa sai mala'iku guda biyu suka zo rikici a kansa mala'ikun azaba suka zo ɗibansa jahannama mala'ikun rahama kuma suka zo ɗaukansa aljanna Allah da yake masa dan a fidda hukunci suka yi jayi a tsakaninsu to shikenan sai kuma Allah turo wani mala'ikan na uku ya zama alkali me ya faru ne wannan ce kaji fa bawan Allah na mutum ɗari ya kashe ya zo kuma na kama shi zan kai shi wuta wannan kuma ya ce wa aljanna zai kai shi yaya mutum zai kashe mutum ɗari a kai shi aljanna sai shi mala'ikan rahama sai ce to ai ya taho ne ya tuba ai sai shi mala'ika azaban ce to ai bai shiga garin da zai tuba da ya shiga garin ne kake da tabbas cewa ya tuba sai shi ɗaya mala'ika alƙalin sai ce to abinda za a yi shine kisu ma bainal ardaini ku auna tsakanin garukan guda biyu da wancan garin da ya baro da inda za ci a auna a gani da can da can ina ya fi nisa aka auna sai aka ga gari daidai wa daidare ba inda ya fi wani nisa aka ce to shikenan a daɗa dubawa a gani da ya zo ya faɗi ya mutu gangan jikinsa a ina ya fi rinjaya da ya faɗi gangan jikinsa ya rinjaye wani ɓangare idan ya rinjaye ɓangaren garin da ya ɓarnan ne to tubansa ba ta karɓu ba idan kuma ya rinjaye ɓangaren da ya zo tuba ne to tubansa ta karɓu ana dubawa sai aka ga ya faɗi a tsakiya daidai amma ɓangaren ƙirjinsa da fuskarsa da gangan jikinsa mafi rinjaye tana garin da ya tafi tuban aka auna gani aka ce mala'ikan rahama ɗauke shi ka tafi da shi shikenan ya samu rahamar ubangiji ga mutum ya kashe mutum ɗari kuma zai shiga aljanna wannan hadisi yana nuna mana abubuwa da yawa na farko rahamar ubangiji lalle inna rahmaci wasi'a in ji Allah rahamata tana da yalwa sannan kuma tausayin ubangiji sannan kuma jin ƙayin ubangiji sannan kuma ashe ɗan adam yakan yi aiki ya zo ya da na sani da nadama duk barnar da yi sannan kuma rashin ɗauke tsammani ga bawan Allah inda mutum musulmi ne ko ya yi imani ya aikata wani abu to kada ka ɗauke masa tsammanin samun rahmar ubangiji ko kafiri ne ma la'allahu ya iya tuba da ƙarshen rayuwarsa to wannan hadisin yana cikin dalilan da wato jumhuru na malamai suka tafi akai in dai wannan mutumin da ya kashe ha mutane guda ɗari Allah ya karɓi tubansa to ya wannan wanda ya kashe mutum ɗaya ya ce ya tuba yaya Abdullahi dan Abbas zai ce Allah bai zai karɓi tubansa ba to yanzu kan sai ku ajiye makaman ku ko yaya to Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda shi kuma da ya zo kan tafsirin wannan ayar sai ce wannan ayar abin da take nufi هذا جزاؤه إن جازه معنى wannan sakamako cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam yani idza jazahu Allah tabaaraka wa ta'ala idza jazahu Allah tabaaraka wa ta'ala bi jazaa'i fi'lihi fa innahu yujzihi bi an yudkhilahu jahannama khalidan fiha in jazahu idan da a ce Allah zai yi sakayya ga wanda ya kisan kai kisan ganganci da Allah zai yi wa wannan bawan Allah sakayya da ya dace da shi to da sakayyar sa shine a sashi a wutan jahannama khalidan fiha kuma Allah ya fushi da shi ya tsiye masa albarka to amma ina Allah ya ce za a iya tuba da waccar aya kenan ina fata ana fahimta معنى هذه ج- جزاؤه أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه da za a yi mai sakamakon to da wannan shine sakamakon amma rahamar ubangiji ta yadda zai iya tuba in ji abu huraira da wasu daga cikin malamai Am, idan muka ce misalin wanda ya kisan kai din zai shiga cikin wuta ko dai a rayin abdullahi na abbas da kuma wanda suka goyi bayansa dan akwai wanda suka goyi bayansa wanda ya kashe wani da gangan tabbas dan wuta ne har abada ba zai fita ba bayi da su ba ko kuma jamhurin malamai can su kuma sun ce zai iya zai iya tuba to idan ma an yadda da wannan din to sai a dawo kuma magana shin zai tabbata wuta to ba zai tabbata a cikin wuta ba ba zai tabbata a cikin wuta ba da wani dalili riwaya ta zo ingantacciya riwaya sahihiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annahu yakhruju minan nari man kana fi qalbihi adna mithqali dharratin min iman idan Allah ya sa kai wa yan wuta suka tafi wuta yan aljanna suka tafi aljanna to duk wanda yake da imani daidai da ƙwayar zarra a cikin zuciyarsa kuma koda ya shiga cikin wuta to albarkacin wannan imani koda kwaya zarra ne to ba zai tabbata a wutar jahannama ba to ka ji wani abu kuma kaddara ka shiga wuta lalle an yadda za ka shiga wuta amma in dai mutum Allah sa ya mutu da imani ba kafiri ba ne duk wanda ya mutu yana da imani insha Allah muna fatan Allah azuta mu da mutuwa da imani to babu shi babu dawwama a cikin wutar jahannama kai wannan hadisi yana da daɗi suka ce kamar wanda ya mutu um, kafiri bai da imani to wannan nassi ya tabbatar cewa har abada kafiri dan wuta ne yau in ka ji labarin wani arne ne ya mutu yana arnancinsa to kawai shikenan abincin wutar jahannama ne amma yau wani ya mutu yana musulmi sai dai yana da zunubai da laifuffuka to zai iya shiga wuta in Allah bai yafe masa ba daga baya amma zai shiga aljanna dan mai imani baya tabbata a wuta malam ka ji darajar wannan musulunci da mutane yau suke kyamarsa ko ba ka bane ka ji darajar wannan addini da yau kana kyamar a danganta ka gare shi malam ta kuskure maka malam ka mutu baka da imani ba ka shiga uku ba ai ko ana mirginawa ne lalle ka rike imaninka ko yaya amma wasu na ganin ci baya ne ba daidai ba ne wane ne wani gashi nan dai Allah ya gyara mana Allah ba mu dacewa kuma ya tabbata hadisi Abdullahi dan Mas'ud yana cewa duk wanda aka kashe shi a nan duniya to bi mashiyatin layi a kiyama zai tsaya gaban Allah ya ci kwalar wanda ya kashe shi kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce yana cewa ya Allah sal hada lima qatala ne ya Allah ka tambayi wannan me na masa ya kashe ne me na masa ya kashe ne me na masa ya kashe ne me na masa ya kashe ne to akwai masifa da tashin hankali ga duk mutumin da ya ɗauki makami ya kashe wani ya ku yan uwana da wannan aya ya kamata mu fahimta cewa ran ɗan adam abu ne mai tsada kwarai da gaske kuma duk yadda mutum zai ya kiyaye kada ya salwantar da ran ɗan adam to ya ƙoƙarin kiyayewa tun daga mai hawa keke duk wanda tun daga mai tuka keke duk abin da zai kai ka ka buge wani la'alla ya kai shi ga mutuwa kai nesa ko mai hawa babur ko mai hawa mota ko mai tuka jirgin sama ko mai wani tasarrufi da mutane ya yi kiyaye abin da zai kai ga mutane zuwa ga halaka to ballantana waɗanda kuma su aikin su farautar mutanen ne yanzu kai da kake ganin ka akwai waɗanda suke bin ka su samu su cinye ka kawai ga raguna a gari ga bujuma a gari ga raƙuma a gari ga abin nan amma wai ɗan adam wai kai ake bi a farauce ka a cinye ka a sati satin nan da ya wuce kes mutum biyu aka kamun na kusa kusa da mu ɗaya ma a gadon kai yake wanda masu irin wannan yan cult yan menene mafiyas yan wane ne suke yi suna cinye mutane kuma duk da fatawar rubabbun malamai marasa tsoron Allah eh in ka ga mutum ya ci mutum fa zuwa aka yi aka masa aka halatta masa aka ce ai za ka samu kaza za ka samu kaza akwai malaman da suke halatta musu su je su yanka mutane su ci yaro ne ya fita zuwa je karɓo takardunsa ko a sakwata ne ko a ina ne yana fita aka neme shi aka rasa ya je sai ya shiga motar mutane ban da lalacewar ƙasar nan yanzu a tashoshinmu ba da ake hawa motoci akwai barayin mutane suna zuwa su kafa motar su kamar suna loda fasinja su yi lodi kudin su tafi kuma kakka tona wasu ma an san su tunda ni ina da dan uwana ni din ina da dan uwana da annan tashar na'ibawa ya shiga mota ashe mota masu sace mutane ne ya hau mota da sunan zai tafi gombe bai farka ba kawai sai ya gan shi welcome to maiduguri ya kada kansa ya ce ko dai mafarki yake ya duba ya gani ya ga maiduguri ya bude baki ya magana bai zai iya ba su biyu aka kama su da shi da wani bagobiri ya ce daga wannan abin da iya rikewa kenan wannan welcome to maiduguri din bai sake kuma ganin ya aka yi ba kawai sai dai ya ga an shigar da su wani gida aka bude ba duka ba zagi aka ce ku shiga ɗakin nan suka shiga kuma dogon ɗaki ga mutane duk an musu aski wasu suna ta gudawa wasu ba lafiya wani yana zaune ya riga saddakar ga ɗakin maza ga da mata yana shiga suka ce kai ku daga ina ya ce ai kaji kaji kaji kaji suka ce to sai duka dage da addu'a kwanan ka ya kare yace duk ranar lahadi da safe suke yanka mutane lahadi da safe karfe goma ake yadda ka san kwata duk wanda aka kamo shi nan ake sai da shi a wannan lokacin yace yadda aka sai da su cinikin su ma ya ji ma ana ma cinikin saboda waɗanda suka kawo su sun sake dawowa ba a ba su kudin su ba gidan ba kuɗi lokacin naira dubu tamanin da biyar mutum ɗaya arhabutu yace a gabansa yana gani ake zuwa ƙarfi su zo su danne mutum malam su danne su take masa wuya yankan rago ake wa ɗan adam sai a murɗe maka hannunka haka a shaƙe ka ɗaure kafafuwanka ka ji mutum yana uuu jini yana fita ana yanka mutum sai sun yanke wuyan nan tilas akwai masu fida sai an aske ka tsaf yace wallahi sai da aka kwantar da shi aka aske shi wanzamin ma shi ma da ya aske shi ma kamo shi aka da kamo shi aka gane wanzami ne aka ce to bari a kafe ka nan gidan ko bai sai fita ba saboda bala'in tsafi yace wallahi akramaka Allah ko irin irin irin slido din nan ko ita ce kofar yace wallahi ko kwado ba sa kofar ba ka fita mana in ka isa wallahi ba za ka iya fita ba yace kafin a yanka ni fartanya ake rataya mu ana cewa an fita nan bayan gida in je ne noma ya je nome wani guri ya dawo in an rataya masa fartanya zai je kuma ya dawo kuma a dafa musu abincin rana kuma da naman mutane kuma dole ka ce shi yanzu matsalar sama wannan dan abin da aka daddafa ya ci ya za a yi na ce kai da ka samu ka fito maka yi wannan fatawar ba labari zan ba ku ba ina son gaya muku lalacewa kasar nan ne idan kun ga muna wa'azi muna yin zafi ku rinka yi mana uzuri ka ku dauka yarinta ne ko kuma ra'ayin yanayin ɗabi'a ce a zafin wallahi barnar da ake wa al'umma a ƙasar nan ta wuce hankali babu wata jiha da ka sani a jihohin nan ta ƙasar nan face akwai gidan cin mutane a garin nan akwai ni dai ban sani ba dan kara zuwa kama ni a ce nuna gurin amma akwai inda ana kama mutane ana cinyewa kuma sau nawa za a kama mutum za a cinye shi din igudo ya zo ya faɗa a ce unguwa kaza aka shi ka je unguwar ka nemi gidan ka rasa saboda bala'in zafi sun kwabe shi za su aske shi din ana kwabe shi rigarsa ana karkada sai aka tarar da ID card ID card din sai na faɗowa a shi ne malamin makaranta ne sai wani cikin jami'an gidan sai ya gani sai cika kai tica ne kuma kawai wani abu ya gani wai tica ne irin malamin makaranta yana cikin wahalar rayuwa a zo a yanka shi kuma ya ce to bari zan maka hanya an fitar da kai ka ji albarkacin malamin makaranta kai kai da baka so ka zama malamin makaranta to shine ya masa hanya ya fitar da shi ya ce ka kama kai nan in ka waiwayo wallahi sai ka dawo gidan nan kana waiwayawa za ka ga gidan nan ya ce ya kana makalla wajen na kama tafiya hakan nan ya ce har yanzu ba na son waiwaye wallahi tallahi haka ya fito ya zo ya yi abin nan Allah ya taimake shi ina tabbatar muku sai da ya wata uku yana jinya sai da kwantar da shi a asibiti saboda guba da tsafi da aka yi da shi da abubuwan da aka dura masa ya fita cikin hayyacinsa wahala rayuwa in ka gan shi har yanzu gashi gashi nan ko mutumin kirki mai ibada mutumin arziki dan uwa ahlus sunna mai aqida wallahi iya nan yanzu aka rayu wannan ni dan uwana ne kar wani ma ya ce doguwar riwaya ce to suna nan da yawa na gaya muku kwanan nan an kawo mana nan masallacinmu na Usman bin Affan gadan kai mu yi addu'a shi wannan uban yaron ma sai da suka yi magana da masu cin mutanen alhaji ɗanka ne wani eh wannan wayarsa ce eh to yanzu muna kaduna da shi kuma wallahi cinye shi za mu yi sai dai ku yi masa addu'a kwanansa ya ƙare ya ce to ubangiji allah masa afuwa allah ya fi masa shikenan uba mai tawakkali ya zo masallaci ya ce a gaya wa mutane su taimaka mai da addu'a ga abin da ya same shi ka ta fafatawa da addu'a addu'a addu'a aka ta gaya mutane wannan yar addu'a da kuke rena ta masallacin tana da albarka wallahi sai ga shi yaron malam bayan kwana ɗaya biyu ya dawo sun ba shi kuɗin mota daga can kaduna suka sa sannan suka ba shi ɗari biyu suka ce ya hau a caɓa ya zo har gida ya gaida babansa ya dawo wani abu sai addu'a to bayan shi ma kuma duka duka bai wuce sati ba wani shi ma sai sake zuwa kuma shi ma an yi masa irin wannan din shi kuma ya tafi ma ba a san ma ina yake ba daga baya Allah madaukin sarki ya kubutar da shi ya dawo ya gudo shi ma iya kwance ana ta masa jinya yana ba da labarin ga daga inda ya fito yanzu tsakani da Allah bai kamata mutane mu fito fili mu yaki irin wannan abun ba mutane tsafi yayi yawa a cikin al'umma a ta cinye mutane to yanzu dan girman Allah wanda zai zo yana irin wannan aikin ya za ka zo ka bashi wata fatawa mai taushi kawai ka ce mai duk wanda ya kashe wani dan wuta ne ai ba ƙarya kai ba ko ƙarya kai waya kaza kaza ka shaka Abdullahi dan Abbas sai faɗa ya ba sabanin ma ka ce kawai wannan shine hukunci ka ƙara gaba hak Abdullahi dan Abbas ya faɗa ai mutane su zo su ta cinye mutane malam ai ta cin mutum kamar yadda ake cin awaki kuma saboda tsafi da sihiri da neman kuɗi da neman mulki yanzu wani in yana neman mace sai a ce mai sai ya zubar da jinin dan adam sai ya je ya zubar da jinin dan adam din dan ya auri wata mace tsakani da Allah fa wani yana neman tsaro yana neman kaza wai dan kana so ka samu tsaro da kariya daga sharrin makiya tun da shugaba ne kai ka kashe mutum kaza ka yi kaza a dauko kaza a dauko wani fat na jikin dan adam to kai ran naka yafi na sauran mutane wai yanzu mutum akan kasuwanci fa sai a sa ya je ya kisan kai dan ya dawwama akan dukiyarsa masu neman mulki na kujera ko na siyasa ko na sarauta waɗanda ba su da aƙida a sa mutum ya je ya sa a kashe mutum a yi waye da sauransu ni na gaya muku akwai abokina da ciyaman local government ne yake yake nema irin kiyatakan nan ma za a bashi an dan bashi ya dan rike zai yana so zai dan fito kamfen suna zagayawa ka san kowane mutum akwai masu ba shawara wasu suka suka ce to kai sai harkar nan sai an bi malamai fa kuma dan uwa ne sosai tare muka fara karatu da shi abin nan to da yake yana da aqida sai irin abokanai tunda duk inda ka shiga harkar siyasa zaka gamu da mutane da yawa irin ya dan bisu ne a je a ga wani malami ne ana zuwa gurin malamin bokan da za a bana sai ce to ranka ya dade zaka hawo kujerar siyasa nan ko shakka babu ciyaman zaka yi shi amma fa sai an zubar da jini yace kamar ya zubar da jini yace dole sai an rasa rai zaka yi hakuri a rasa ran mutum daya mulki kuma zaka same shi tabbas sai ya ja da baya ce tarshiya sai a wani abokin sai ce ka gafara da Allah me to a kara makalla ka mana aiki kawai ya ce a in dai ni ne nake nema wannan kujera sai an rasa raidan hau wannan na haƙura ya zari dubu talatin ya ce a kara makalla ga wannan Allah saka da alkhairi sai an jima wannan ni abokina ne ni tare muka tashi da shi kaga ashe wani al'umma bata dauki dan adam wani ba ba ta dauki dan adam wani ba shi yasa ina gaya muku duk wanda yake da daman ka kare kanka cikin taimakon Allah bayan addu'o'i ka yi kokarin kada a cinye ka ya kamata ka yi wallahi duk wanda zai je tasha a kwarai kuwa to ka bari a cinye ka ka ga gemun ka ba zai ana su nade ka ba wani gemun ka da waye ɗinka wallahi ɗebe ka za su yi tas kuwa mota idan ka je tasha ka tsaya ka tafka addu'a motar haya kafin ka shiga ko hais ne ko luxurious bus ce in gaya maka gaskiya ballantana irin yan gol gol gol nan da yan vector vector da wani yan kanana kananan motoci zo a ta cika alaji ta gama cika da kai za a cika ta yana murna wai shi ya samu cikakkiya shi wannan dan uwan nawa da wannan ta cika ta cikan ne ya zo eh wallahi al'azimu nake gaya muku wannan labarin da nake gaya muku ba tatsuniya bane gaskiya ne amma ran da aka kama wani dan uwanka zaka gane gaskiya ne Allah kiyaye da haka duk wanda zai shiga motar haya yayi addu'a mala akwai taxi taxi ba a garin da suke zagayawa taxi taxi kana shiga sai a fesa maka huda a nemi ka rasa taxi taxi batta magana yan acaba suna nan bila adadin kawai a je a ɗebi mutane ka ji ana ta ana cikin wane wane yanzu wannan ba Allah suka tafi wannan ba gobiri yace bayan ya dawo sai ji a gidan rediyon Kaduna ana cewa jama'a ana cikin wani ba gobiri yau ya kai wata uku da tafiya yana nan mai zane da tsaga ya fita da wata riga yace ta wannan ya dade a shadda a masai nace ka je ka ba su labari ka ce yace wa yace Allah ba za ni ba wannan mutumin na dauke shi na kai shi gurin wasu manyan mutane a garin nan babban mutum ne babba sosai na je na karanta masa masa bayani ce gashi wannan shahidu aya ne akan sai faru ya ce akar maka lawo ina so in gaya maka magana kaga wannan harkar tafi karfin ka kai dai ka je ka ta wa'azi kawai amma maganar ka bi kadun wai a hana cin mutane duk wanda zaka je gurin sa ka ce yayi magana a hana cin naman mutanen watakila da shi ake zuwa ci kai dai ka yi kokari Allah ya tsare ka kai ba kwarai da gaske fitina ce a ci yara a ɗauki 'yan mata a cinye a ɗauki tsofaffi a cinye a duka ta yanzu irin wannan al'umma da suke wannan ƙazanta ya shi za su samu cigaba a cikin tafiyarta irin wannan dattin ba da wahala ku ji a ƙasashen turawa ana yi bature duk kafircinsa da rashin addininsa matukar ya fahimci ga wani nan shi ɗan adam yake kama yana ci kashinsa ya bushe kuma amma ban sani ba akwai wanda suka fi ni sanin duniya da yawo a duniya a kasashen turawa da duniya ku je ku bincika ku je ba ana cewa yahudawa ne arna ne wane ne wane a kasashen su ba a wannan kazantar mu din da muke da wallahi ilaha illallah anan ake yi to shi yasa ana kira ga iyayen yara kowa ya tsare iyayensa bata taso ba bini bini yaron ka bai kai ya kawo baka tura shi ya tafi kasuwa je ka sayo kaza je ka sayo kaza Allah kiyaye amma ka kiyaye ka yi kokari ka kiyaye kai kanka yi kokari ka kiyaye kuma ina ba ku shawara duk mutumin da ya shiga wata mota sai ya ji jikinsa bai yi masa ba sai da direba ka ce dan da kaza zan kama ruwa kurum ruwa zan kama yana tsayawa ka ƙara gaba ni fa shawara nake bayarwa wannan kan ba aya na jawo ba hadisi ba da ka ji buriburi baka fahimta ba ko kaga ana wani abubuwa gashi gashi gashi haka ka ce bari ka dan kama ruwa ko kana da yar gudawa ka tsaya kurum ka ce sai an jima in ka tsaya ma ina baka shawara kar ma ka musu magana ka ruga da gudu mu je akramaka Allah aya ta karshe mu je malam يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا na'am لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا Allahu akbar تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا na'am إن الله كان بما تعملون خبيرا Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda ku imani idza zarabtum fi sabilillah yayin da za ku yi tafiya a bayan ƙasa kalmar darabtum tana nufin safartum ikrima ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas kamar yadda imam tirmidhi ya rawaito hadisin kuma yace hadisi ne hasan sai da abu dawuda da imam al-hakim suka ingantar da hadisi ibnu jarir tabari ya kawo shi a cikin tafsiri yana cewa wani mutum ne daga kabilar bani sulaim ya zo wucewa a gaban sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi wannan mutumi na kabilar bani sulaim yana tare da tumaki da awaki da ya zo sai ya yi wa sahabbai sallama ya musu sallama zai wuce to ka san shari na shaidan sai shaidan ya raya musu cewa wannan mutumin ba musulmi bane kuma ana zaman ɗarɗar dama da rashin abinci a wannan lokacin sai sai suka ce ba musulmi bane yayi sallama ne dan ya kubuta daga gare ku kawai ya wuce dan ya muku sallama za ku daga masa kafa ya wuce suka tashi suka kashe shi suka ɗebe yan tumakinsa gaba ɗaya suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah ka ji abin da ya faru wani bawan Allah ne ya zo ya mana sallama ga shi gashi dan kabilar bani sulaim sai muka kashe shi ga tumakinsa mun debo take Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya kun da kai imani idza darabtum fi sabilillah ai idza safartum fi sabilillah yayin da kuka fita jihadi tafiya ne amma ta jihadi fa tabayyanu to ku rinka bincike ku tsaya kar ku kashe mutum sai kun yi bincike ai qifu hatta ta'rifu al-mu'mina min al-kafir ku tsaya sai kun bambance tsakanin mumini da kafiri wani mumini ne wani kafiri ne kar ku yi gaggawa wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina ko kuma wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina kada ku ce wanda yayi muku sallama shi ba mumini bane an gane ko kar ku faɗi wannan wasu malamai suka ce kada ku ce wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ba mumini ba ne assalam shi ne dai assalam wanda kuka sani yin sallama ko tahiyyatul musulmi gaisuwa ta musulmi da assalama da assalam la taqulu liman alqa ilaykum salama ko salama duk ma'anar su daya ai la taqulu liman sallama alaikum kada ku ce wanda yace da ku assalamu alaikum lasta mu'mina ka ku ce shi ba mu'mini bane kuna yin wannan tabtaguna arad alhayati dunya kawai dan neman ganima shine arad alhayati dunya kuna neman roman wato duniya da kuma kadara za ku samu ta duniya da jin daɗin duniya qalabul ghunumi wal ghanima kar ku yi wannan Allah ce fa inda Allah maganimu kasira ku yi haƙuri a wajen Allah akwai ganimomi masu yawa ma ganimomin ubangiji sune sawabun kasir lada mai tarin yawa liman ittaqa qatlal mu'min ga wanda ya kiyaye baya kace dan uwansa mu'mini kadhalika kuntum min qablu kai ku manta ku fasa bai da kuma haka kuka kasance ba ku da imani famanna Allahu alaikum Allah ya muku ni'ima bi izharil islami kuka bayyana musulunci kuka zamanto musulmai amma da kuntum dullalan min qablu da batattu ne amma Allah ya turo muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama famanna Allahu alaikum bil islami wal hidaya Allah ya muku ni'ima ya turo muku annabi ya baku musulunci da shari'a ku kiyaye wannan wasu malaman suka ce a kadhalika kuntum min qablu kuma ma da ku kasance kafin ku musulunta kuna jin tsoron bayan kun musulunta kuna ce la ilaha illallah kada a ce ku ba musulmi bane a kashe ku to amma dai inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah madaukin sarki mai bada labari ne akan duk abin da kuke aikatawa mai yawa ne ko kadan da haka ya kamata ku kiyaye wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'ida yayin da aka fita jihadi cewa idan ra'aytum masjidan duk garin da kuka je jihadi kuka ga masallaci au sami'tum mu'adhdhinan ko kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah fala taqtulu ahada to kada ku kashe kowa Abu Dawud ya fidda wannan hadisi cikin kitabul jihad babu du'ail mushrikin kuma ka Imam Nasa'i da Imam Tirmidhi dun fitar da shi yanzu kaga wannan annabi yana nuna cewa daidai da kiran sallah kun ji a gari ko ba ka bane daidai da masallaci idan kun gani a gari kar ku je ku kashe wani alamar cewa a garin akwai musulmi dan kar ku je ku kashe wani da wani kaga wannan yake nuna mana kuskuren da mutane suke yi idan an zo ko fada wanda yake ba na musulunci da ba na wanda yake ba ma na musulunci ba jihadin gaske din ba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi mutane su je su dauki makami su ta kashe mutane ba tare da a hawa da wani bai san hawa ba bai san sauka ba a kashe shi wani ma kabila ne dan kawai watakila laifinsa shi bai iya hausa ba saboda bai iya hausa ba shi yasa aka aka aka aka yi masa aka kashe shi kaga wannan ba daidai bane ba yanzu ana ba da labari wai wani irin wannan buge-bugen da ake yi an zo a bakin titi suna kakkashe mutane sai wani ya zo sai ce wallahi ni musulmi ne to irin kabila ne bai iya hausa ba sai ya ce kai musulmi ne irin yan daban nan kai musulmi ne ce karanta kulhuwa sai ya karanta kulhuwa sai ya gaya abokinsa ya ce daidai ya karanta ka duba ba kai dan Allah wannan karanta kulwa ya karanta sai yake tambayan wani daidai kai daidai yayi kuwa kaga wannan wannan fauda ne kuskure ne ba daidai bane da haka wallahi ya kamata mutane su kiyaye wai rikici kawai da rikici ya tashi a ta kashe mutane wannan ba daidai bane dan duk wanda ya kashe wani wallahi sai an tambaye shi jinin wanda ya kashe haka duk wanda ya hanya aka kashe wani sai Allah ya tambaye shi wannan jinin idan mutum dubu ne suka hada baki suka yi mitin da yadda su aka kashe mutum daya wallahi duka sai Allah ya musu azaba akan kisan mutum daya din nan to kuma babu kisan da yafi komai ciwo ma da yafi komai hadari irin kashe mai addini abin da yafi komai kuma shine kashe malami wanda yake da'awa malami haske ne a cikin al'umma ko ba ka bane duk malaman da suke da'awa wane ne wacce gwamnati ce ta tara su ta ware musu albashi ta ce saboda wa'azin da kuke da yawan karantarwa da safe da rana da daddare kuna karantar da matan mutane kuna karantar da 'ya'yan mutane kuna karantar da su mutanen kuna fita wa'azi a gayyace ku rediyo ku yi program ku wayar da kan mutane wacce gwamnati ta taba tunanin bari ta ware waɗannan malaman albashi albashi kai ba ma albashi ba allowance amma akwai mai shara ana biyan su kuɗi mai shara yana share titi ana biyan su kuɗi yanzu muhimmancin malami a cikin al'umma bai wuce mai shara ba kuma a ƙasa da jiha da ake ganin jihar musulunci ne to ma bayan wannan ma a ce a ce a ce a ce a ce wai wai wai wai wai a zo a yi kisa a kashe malami ka gaba a yi komai ba yanzu misali tun daga federal government har zuwa state government akan kisan malam jafar ɗin shine babban kisa da aka mana kuma ba za mu manta da shi ba kuma ba dan wani ba saboda karantar da al'umma dai da faɗin gaskiya ko da ba daɗi ai wani ya faɗa an masa wani babban mutum ya to daman malami yayi kuskure yayi kuskure malami bai san rayuwa ba malami Najeriya ba faɗan gaskiya yanzu ba faɗan gaskiya da haka shi shi ya jawo kansa shi ya jawo kansa kuma wannan wazi ne ga sauran yan uwansa malamai shi wannan dan boko ne kawai dan duniya wai an gaya masa an kashe malami ku taimaka da matsayin ku da mulkin ku abin da yake faɗa kenan a ce gwamnati kaddara yanzu malam jafar a kano yake ko masallacinsa a kano yake da'awarsa ta shahara a kano ya taimaki 'yan kano yana wa'azi a gidan rediyon kano a gidajen talabijin din kano a 'yan kasuwan kano a matan kano a 'yan siyasan kano a wayewa din kano a ce gwamnatin kano ba ta fitar da wani abu ta fito ta yi wani abu na bajinta akan binciken malam jafar kisan malam jafar babu a ce yau ta nada wani kwamiti kaji ko ta nada wani kwamiti da lauyoyi da manya-manyan masana rayuwa da dattawan jiha da waye a ce a yi ta binciken wannan abun a kashe kuɗi daga nan har lokacin da Allah zai bayyana waye kace man Jafar ko waye ma a ce gwamnatin Kano in federal government ba ta yi ba kaddara federal government ba ta yi ba amma ta Kano fa kuma a lokacin da aka yi wannan abun ana da'awar ana yin shari'a ba a ce a kafa wani kwamiti da lauyoyi da gwamnati ta kashe miliyoyin kuɗi kamar yadda take kashewa wa 'yan siyasa da 'yan zaɓe da 'yan waye a ce a nemo wa ya kashe wannan malamin kamar yadda aka sa bincike aka ta sai da aka gano wa ya kashe matar rimi ana ta sawa a shari'a ana ta faɗa a rediyo ana ta waya yanzu mu malam jafar ba da gatan da za a yi masa zance ya ƙare ba wanda ya wannan ka duba gudunmawar da bawan Allah na ya bayar a jihar nan ka duba dan Allah wai ni ko na ƙarya ma fa a dan hada wani kwamiti ko yaya a ce a shiga a bincika in ana tuhumar wasu kungiyoyi na addini a tura security su je su bincike su saboda an kashe babban malami mai taimako al'umma idan ana tuhumar wasu kungiyoyi ko wata jiha ko wasu mutane a je a sa a bincike su a tattauna amma kaza fa kaza ba a kama aka daure ba da sunan ana tuhumar ta kashe manjabar ko kaza kawai ya an kashe shi kudin haka kawai ya tafi kawai a wannan kasar wannan kasar wannan kasar a cikin wannan kasar kuma a cikin wannan garin ma al'asafi shadid yau me gwamnati za ta gaya ahalus sunna kuma menene gwamnati za ta yi wa ahalus sunna wai ta ce wai ta burge su wai ta ya share musu hawaye ga abin da muke so a yi mana menene za a yi me za a yi sama da wannan wai aljanu ne suka sauko suka kashe wannan mutumin tambaya nake yi suwa suka zo suka kashe shi ba ne dan adam ba ne to ba za a yi bincikawa ba subhanallah to jama'a wannan shine ciwon da yake damu kuma in kun ji mun yi zafi ma wannan ciwon ne har yanzu bai warke mana ba ba warkar da mu ba alhamdulillah shi ta sa ta yi kyau muna masa ba ta alheri tunda ya mutu akan abin da yake yi dan ana so ka mutu akan abin da kai imani shi kai da shi mu ta mu yanzu mu ne matsala za mu karisa a haka ko ba za mu karisa muna fata Allah sa mu karisa a cikin harkar amma magana ta gaskiya magana ta gaskiya kowane dan Najeriya guda ɗaya musulmi yake ko kafiri in aka zubar da jininsa yana da hakkin ya je kotu ya nemi jininsa in aka kashe maka dan uwa kana da hakkin ka je kotu ka nemi dan uwanka kuma dole ne gwamnatin ka ta neman maka hakki amma wannan bawan Allah ba abin da aka masa ba ba fayil din ya mutu ma wani ma da aka je manyan malamai suka tafi da manyan manyan yan uwa haka dai wanda suka yadda da da'awa din suna aka je Abuja ana tattauna wani ma jami'i ma da ya fito yana cewa ko yanzu ba ku hakura ba ba ku hakura ba ba ku hakura ba har yanzu ba ku hakura ba yana dariya yana yana faɗa yana nuna mutane yana sauri zai zai tafi abin shi aka je aka ɗauko fayil ɗin aka buɗe babu komai a ciki babu komai kawai dai abin da aka rubuta musu an wani popular malami wani well known scholar malami a Kano an kashe shi ba a san waye kashe shi ba kawai shi kenan zance ya kare saboda ba su da ba su da business with him ba hanyar su yake bi ba ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين addu'a kuma ba za mu daina ba na sani ko muna da rai ko ba ba mu da rai ko jikokin mu insha Allah sai sun mana albishir a kiyama Allah ya tona asirin waye wannan wallahi tallahi yan uwana ba mu san waye ba ina gaya muku wallahi da mun san waye kashe man Jafar in za a rataye mu yau wallahi sai mun fito mu faɗa to amma ba mu sani ba iya binciken mu har yanzu kuma hikima ta ubangiji ba mu san me yasa ba ba mu san waye ba kuma mu a ka'idan mu a da'awar mu ba ma fito mu faɗi magana da muke tuhuma mu ce wane ne saboda muna tuhuma dan zai iya bayyana ba shi bane ko ba haka bane to wannan shine hakikanin abin da ya faru sai da ta zo magana ma akan kashe malam Jafar din ma ne ma ake hana mutane kar ayi wai ana tada hankalin mutane abin da ya riga ya wuce a hakura ya isa magana magana akan kashe malam Jafar din sai da aka nema hana mutane ma aka ma hana ma kai abin da muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi da kuskure Allah ya mana afwa shi kuma malam muna yi masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya sa aljanna ita ce makomarsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kya idan kin fahimci mijinki yana neman mata me zaki masa wa'azi zaki masa dan ba abin da yake hana mutum neman mata sai wa'azi Allahumma kuma sai dai muguwar cuta an ta same shi Allah ya kiyaye ki masa wa'azi ki isan masa da sako cewa haramun ne zina haramun ne mutum yana da mata ko bai da mata yaje yana neman matan banza kuma babu musibar da ta wuce ko bala'in da ya wuce ya je ma a neman matan nan ya je ɗebo miki masifa ciwon kanjamau ya zo ya liƙa miki ya liƙa wa 'ya'yanki ya liƙa wa kishiyarki gidan gaba ɗaya ku rijista saboda dalilin bala'in da ya je kwaso miki kuma duk wanda yake fita yana zina to albishirinsa ne mugun albishir shine ya hau hanyar ɗebo wannan mummunar cutar wanda ba ta da magani har yanzu da haka ni shawara ta anan ki masa wa'azi ki nusantar da shi Allah idan ke ba ki da matsayin da zaki mai wa'azi ya ji ki sa wani wanda ya isa ya masa wa'azi ya masa idan an yi wa'azi abin ya gagara ki kai ga waliyai iyaye dan ba a titi ya ɗauko ki a banza ba je ki gaya iyayenki ga abin da mai tumin nan yake ke kuma kina jin tsoron yaya yaya kuma na baki shawara lallai a je a yi test ki tabbatar da lafiyarsa lallai ku je a yi test wannan ba laifi ba ne ke ki yi shi ma yi idan aka je gurin iyaye aka yi aka yi abu ya gagara to sai kuma ki san me ya kamata ki yi ki duba ki ga me ya dace da ke yawa dan ana jime miki tsoron gamuwa da bala'i ya zo ya lalata miki rayuwa ya mutu ke kuma baki mutu ba ki kasa auruwa dan yanzu kowace bazawara duk wanda zai auri bazawara sai ya nutsu kuma komin imaninta dan bai san daga gidan wata fito ba komin hijabinta komin waɗinta dole sai an bincika saboda akwai waɗanda suke fitowa daga gizajen da su mutanen kirki ne matan amma ta auri mutumin da yake ba na kirki bane yana yawo yana bin matan banza to kun ga dole sai an bincika kisa ni a wuri na ba laifi bane kuma ni ina ba da fatawar ba laifi bane wanda ya zo yin aure ya ga bai gamsu ba da matar da zai aura yana shakka ya je a yi test haka ke ma an zaki aure kika ga akwai shakka baki gamsu ba akwai tuhuma ki sa a je a yi test a baki result ɗinsa lafiyar sa galau shi ma ya tabbatar lafiyar ki galau kuje ku ci gaba da zaman aure amma biri-biri ana tuhumar wane kaza wane kaza wane kaza a'a kada a tafi wala tulqu bi aidikum ila tahluka eh kar ku jefa kanku zuwa ga halaka ku kiyaye wannan ku kiyaye wannan ku kiyaye wannan wannan yace akramaka Allah da Allah yana so a taya shi addu'a na canja lamirin ne yace a taya shi addu'a saboda shi dan shaye-shaye ne kuma yana so ya daina a ba shawara ya zai ya daina to wallahi na ji daɗin wannan takarda taka kuma ne maka albishir Allah maka albarka Allah Allah ya sa wannan bayani da zaka ji zaman to shine sanadiyar samun warakar ka daga wannan muguwar cuta shaye shaye hanya ce ta halaka shaye shaye hanya ce ta tabewa ina so in tambaye ka ka duba a tarihin masu shaye shaye wane ne dan shaye shaye ka ganshi mutum ne na kirki ko mutum ne da ya amfanar da al'umma ko da ba a layin addini ba duk dan shaye shaye baya albarka kuma koya fi kowa kuɗi haka yake karewa a banza rayuwa ta lalace ya shiga uku ya shiga halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba mutumin kirki bane mai shaye-shaye to kai kokari ka zama mutumin kirki yaya za ka yi ka daina matakin farko ka bari kana shan giya kana shan wiwi kana shan taba kana shan waye ka haramta wa kanka ka ji cewa ba za ka sha ba kuma ba abin da zai same ka sannan abokananka da kake alaka da su ka canja wasu tunda ba tsohuwarka bace da ta tsuguna ta haife ka ba baba bane ballantana ce ba a canja uba ka canja su waɗanda kake harka da su ka canja ka dawo gun mutanen kirki ka samu ɗaliban ilimi in kai yaro ne matashi ɗaliban ilimi masu alaka da masallaci ba zuwa makarantar su ta boko ko ma zuwa kasuwa mutanen kirki ne ba sa wannan shaye-shaye ka kulla alaka da su kuma ka lazimci zuwa masallaci sallah kamsu salawat wannan sallah biyar din tana hana shaye-shaye inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari sallah tana hana alfasha da munkari shaye-shayen ka ya shiga cikin alfasha ya shiga cikin munkari in dai ka lazimci salloli biyar ma bi mashiyatin lahi ta'ala zaka daina wannan ka rinka yi a kan kari kuma irin wacce annabi ya yi kuma ka rinka sawa ana maka addu'a irin wannan wurare na karatutuka malamai suna ma addu'a sannan ka je ka samu mahaifiyarka ka ce ta yi ma addu'a babanka ma ka ce maka addu'a dan Allah yana gaggawan karban addu'ar baba da mahaifiya in kai wannan Allah zai taimaka ma kuma wannan yana nuna cewa alamar alheri ya fuskanto ka kuma Allah yana son ka da alheri kuma alamar tuba ta kwarai kenan in kai wannan Allah zai taimaka ma ka je ka jarraba sati biyu uku haka ka sake rubuto takarda ko ka bugo waya sai ka ba da labarin mai kaji na canji wannan yana cewa da Allah ku taimaka masa da addu'a saboda ya haɗu da wani mugun supervisor wanda sun samu bambancin addini da shi kuma yake amfani da wannan damar ina musguna masa yana wulakanta shi kuma yana so ya hana shi cin burin da yake so dangane da abin da yake yi to muna maka addu'a ba kai ɗaya ba da duk wanda yake da matsala irin naka Allah kubutar da ku Allah kubutar da ku ina baka shawara ga addu'a Allahumma inni aj'aluka fi na'rihi wa a'udhu bika min sharrihi ka rinka wannan duk wanda wani ya sa shi a gaba yake jin tsoron sa yana jin tsoron makircin sa kamfani ne gurin aiki ne shugabanka ne abokin gaba ne aboki ne wane ne idan mutane ne da yawa Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ya Allah ina saka a kirazan su ya Allah ka danne mun su kuma ina neman ka tsare daga sharrin su haka ake so kai ta yi wani babban malami a garin nan mushararre ne yana wa'azi har yanzu ya taba bani labari akan wannan addu'ar yake cewa wallahi wata rana ya yadda da wannan abin da annabi ya faɗa ya ce lokacin da ake wahalar mai a garin nan ana wahalar mai kwana a gidan mai a sati a gidan mai ya ce sun shiga wani dogon layi aka turo wasu sojoji marasa mutunci masu zuwa da wukake suna fasa motocin mutane ya ce yana kan layi wallahi sojojin nan wai za su kori mutane gaba ɗaya a kiliyarin wai bakin gidan man in sun zo sai su fasa ma tayunka guda hudu su soka maka wuka aka yi ta fasa tayin mutane ya ce yana cikin motarsa bai fita ba da gemunsa kurum sai tuno da wannan addu'ar yana Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim yace suna bi layi layi yace wallahi suna zuwa kansa sai kurum Allah ya dauki hankalinsu sai suka yi kan wani dan acaba haka kai shagiya kaza kaza kaza fur kafin su dawo sai suka tsallake shi suka yi na bayan shi sun dauka sun fashe ta yace sai da suka gama abin da suke ya mota sai fita ce ba fasa mai tayan ba to ina baka shawara wannan ɗaya ne cikin misalai dubu da ya faru akan mutanen da suka ɗabbaka wannan addu'a kuma Allah ya karba musu duk lokacin da wani ya sa ka a gaba yake damun ka ko kake jin tsoron makircin sa kai wannan addu'ar Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ko kuma ga wata Allahumma kfinihim bima shi'ta Allahumma kfinihim bima shi'ta Allahumma ikfinihim bima shi'ta Allah ba mu dacewa wannan ba Allah yake cewa da Allah akaramka Allah wai shi shafa'i da wuturi kam yana da lokaci ne ko kwadai ko bayan asalatu ma za a iya yi a kafin alfijir ya fito shine lokacin sa na karshe inda alfijir ke to kuma shafa'i da wutar yayan gama sai kuma na gobe da haka da zarar alfijir ya keto shikenan ba sai kayi ba sai ka bari kuma sai gobe tunda ba dole bane tambaya ta karshe wannan ba Allah yana so yana da ke a yi wa yan acaba fada a musu nasiha su daina liƙa hotunan tsiraici a jikin baburansu domin gaskiya suna cutar da mu a to alhamdulillah kaga wannan ai magana ce mai kyau idan kaga wannan al'umma ta kai ga hoto ma ta gani na tsiraici ba ta so kaga alhamdulillah to ina ga wanda suke ganin tsiraicin ma mace mai rai din ma suna binta don su ga tsiraicinta ku kuma yana caba ku ji tsoron Allah kuma gaskiya ne ya faɗa yanzu din nan zaka fita insha Allah kafin ka je gida in dai da yan acaba a titin da kake bi ka rinka duba ko karkashin plate number din su ko a jikin tankin su za ga suna sa hoton mata tsiraici tsirara abinda yan acabar garin nan kuma suke ba sani ba ko ya kamata mu gayyato wa'azi ne na kungiyar yan acaba mu mu yi musu wa'azi mu isa musu sakon Allah ya kamata sani cewa musulmi ne haramun ne haramun ne haramun ne kuma wannan wa'azin ba ni kaɗai zan yi ba dan yanzu na yi wannan wa'azin ya kare anan wataƙila yan acaba ba su wuce uku hudu biyar ba anan amma kai a unguwarku akwai mutane da yawa ashirin talatin arba'in duk wanda kawo a cabansa kaga wannan ka ce da shi wani ina ce kai kan musulmi ne eh to da Allah ka yi hakuri da abin da zan gaya ma ina roƙonka ka dubi girman Allah ka cire wannan hoton dan ya saba wa addinin Allah ya saba wa annabi kawai abin da za ka gaya ma kaya ni ba na san ce a yi hakuri Allah baka hakuri daman dai wannan nasiha ce na maka yi hakuri shikenan idan kai kayi wa mutum goma wannan yawa mutum goma ya ka gani za mu rage da yawa kuma wani da ka gaya masa ma godiya zai to mu dai insha Allah cikin wa'azukan mu da karatukan mu zamu yi ta yi ba za mu daina ba to kuma kuma kar ku bar wa malamai aikin ku ce a muna jira sai an yi hudba akan wannan ko kuma muna jira sai an zo gurin karatu an faɗa to mutum nawa suke zuwa gurin karatun kun fahimce ni to Allah ya ba mu dacewa Allah ya mana mai kyau Allah ya rufe asiri kuma Allah ya karɓi ayyukan mu ya sa mu cika da imani nawa aka samu tab akwai sauran aiki malam an samu naira dubu ashirin da biyar da nawa da ɗari hudu da ashirin kenan saura dubu wajen tamanin kenan ko to Allah ya kai mu wani sati ku lilliko ku kawo salam